أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا للتاف بقية المستفيد شرح منية المريد نسيد محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه من أشكين المطلب الرابع شافينا أربعين دشيدة عندما لك مغانا دي هذا أشكين يوم وانتكا da zamantakewa ta Allah za mu tashi inda yake cewa wa inna ma a ɗaltun nafsa fi hazal adabi ku sani na karkato da zuciyata ne cikin wannan ladabi na haƙoƙin ‘yan uwantaka na Allah tambihan domin faɗakarwa wa nasihatan lil ikwani da kuma yin nasiha ga ‘yan uwa wa irshadan ilal amali ala hazal adab da kuma shiryarwa zuwa ga yin aiki da wannan ladabi na ‘yan uwantaka ta Allah, wal ƙiyamu da tsayuwa bihi da wannan ladabi na ‘yan uwantaka bi ƙadirin imkani da gwargwadon samun iko, shi ne dalilin nisa na karkata na ta wannan bayanai na kawo banganganun arifai da hadisai da ayoyi na alkur'ani. farubba ma ya rabu abdul mutasaddina littalqin da yawa shashi ko wani daga cikin masu gangalowa ga laƙana wannan ɗariƙa ta tijaniya idza kana garran bi madarikil umuri idan ya kasance mai ruduwa ne ko ko garra ya rudu bi madarikil umuri da maliskar al'amura na fahimta da yawa za a samu wani daga cikin mai laƙana wannan auradai muƙaddami ne shi ko kuma sheki ne amma idan ya rudu da riskar wannan al'amura ya rudu da mafi kitabi da wahirin ma'ani abin da cikin littafin da wahirin ma'ani na saidi aliyul harazimi wa gairi da waninsa na littattafan ɗariƙo ko ɗariƙa manya-manya irin su rimahu da sauransu abin da zai ruɗe shi min anna hada da sharifa cewa wannan wuridi mai daraja na tijaniya a cikin jawahirul ma'ani an ce yulaqanu ana laqana shi bi kulli man talabahu min almuslimina ga dukkan wanda ya neme shi daga cikin musulmai ala ayi halati akan kowane irin hali in dai musulmi ne yazo ya nema yace yana so a bashi wannan wuridi na tijaniya shehu tijjani a jawahirul ma'ali ya ce alakana masa kuma wannan wanda ya neman musulmi kana kabiran ya zama to babba ne balagagge au sagiran ko yaro karami ne da bai balaga ba zakaran au unsa namiji ne shi ko mace da'i'an au asiyan mai da'a ne ga ubangiji ko kuma mai sako ne wannan ya zo a cikin jawahirul ma'ani amma duk da haka sai dai muhammadu arabi ya ce da yawa daga cikin masu laƙan wannan auladai za su rudu da wannan lafazi zai rude su fa ya zaharu lahu sai wanda wannan lafazi ya rude shi sai ya bayyana gare shi a zahiri da dinga ganin annal murada bi hadal kalami cewa abin da ake nufi da wannan zance na jawahirul ma'ani kamar ana nufin al'amur bil musara'ati ila talqin kamar umarni da kyau da jani zuwa ga gaggauta laƙana wannan dariƙa min gari tasabbutin ba tare da mutum ya tabbatar da wanda zai bawa din zai iya riƙewa ya cika sharɗoɗin ta ya dawwama yana yi ba wala ta'annin ba tare da kuma sannu sannu ba da yawa an aka ji wancan lafazin zai ɗauki hankalin mutane su kasa riskar asalin haƙiƙanin abin da ake nufi cewa yulaqawlin li kulli man talabahu min almuslimin ala ayi halatin kana kabiran aw sagiran zakaran aw usa da'ian aw asiyan da yawa an suka daka sai su ga kamar kawai daga mutum ya zo ana so a lakkana masa ne da gaggawa da gaya ne ma min gari tasabbutin ba tare da an tabbatar ba wala ta'allin ba tare da an bi sannu sannu ba wala qiyama bi adabil maqami ba tare da an lura da tsayuwa da ladubban wannan mukami na wannan halara ta tijaniya ba sai ce walaysa al'amru kazalika al'amarin fa ba haka yake wancan zancen ba yana nufin al-musara'atu ila talqini ba bal ba haka lamarin yake ba la budda min at-tasabbuti wat ta'anni ba makawa daga tabbatarwa mutum da za a ba din tabbas zai yi zai iya cika wannan sharadin wata anni da kuma bin abin a sannu sannu mataki mataki sai yake maka to ga yanda za a yi koda mai saban ne yazo da aka ce a iya bashi ko mace ko namiji ko yaro kalami ko babban din da aka ce a iya bashi to fala yulqanu talibu lizalika ba a laqana wa mai neman a laqana masa wannan auradai illa ba'da ardihi shuruda almashruda sai bayan an bujuro masa da sharuɗoɗin da aka sharɗanta fi zalika cikin wannan talqini an bujuro da sharuɗin alaihi a gare shi wa inasihi minhu qabulaha kuma an tsebe kewa cewa zai kalbi waɗannan sharuɗa alƙabula tamma kuma kalɓa wanda yake cikakke ba kawai don ya ce yana so kawai ka ɗauka ka bashi ba wanda ake duk wanda yake so ya daga hannu ka karanta masa sharadi amma baka san ma waye ba ya yake ya yake zai iya ko ba zai iya ba wannan magabata na farko ba sa yi wannan kuma ba su yadda da wannan ba yace kaifa to ta yaya ma za a lakana wa mutum kawai ba tare da an tabbatar da zai iya cika wannan sharuɗa ba wa huwa yara bi iza'i hadal kalami shi mai bada wannan wurdi daga mutum ya nema yana gani a dalilin wancan zance na jawahirul ma'ani cewa yulaqanu li kulli man talabahu min almuslimina eh ya fahimci wannan magana min jawahirul ma'ani ta jawahirul ma'ani qaula sayyidina maganar maulan mu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya fahimce ta a juye domin shi yana gani kawai daga mutum ya zo kawai a bashi alhali kuma ba haka ake nufi ba sai an yi tasabbuti da ta'anni wa man akaza hadal wirda domin fa shehu tijaniya ce duk wanda ya karbi wannan wurdi na tijaniya wa tarakahu kuma ya bar shi baya yi tarkan kulliyan bari na kwata kwata ya kakkabe kawai ya daina yi au mutahawinan bihi ko kuma ya walakanta yau yayi gobe ya bari yana ga da yin da balin duk da yana bai bar shi ba tarkan kulliyan din yana yi jifa-jifa amma sai ya ga dama in ya tsere masa ba zai rama ba saboda ya ɗauki al'amarin da sauƙi to duk wanda ya karɓi wannan wurudi ya mai da shi haka shehu tijjani ce halladi bihin uƙubatu uƙuba za ta faɗa masa bala'i kenan da musiba wa ya tihi halaku fi duniya wal akira kuma hallaka za ta zo masa a duniya da lahira ila akiri kalami har zuwa ƙarshen maganganun shehu tijjani da jallahu anhu da ya akan wannan al'amari game da mutumin da ya karɓa ya bari al-mu'akkadu zancensa wanda yake ƙarfafawa bil wasiyati da wata wasiya wanda ya rubuta ta ga sahabbansa allati hiya wanda ita wannan wasiya ta zo da millafin sayyidul wujudi daga furucin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ba shi ya kirkiro wannan wasiyar ma mazala ne ya gaya masa ya ce kulli a sahabika ka gaya wa almajiranka muridanka kaza da kaza to a ciki aka samu wannan man a kaza haza alwirda wa taraka tarka kulliyan aw mutahawwinan bi halal bi uqubatu wa yati halaku fi dunya wal akhirah duk a cikin wannan wasiyar aka samu wannan fal amalu ala hadha al adabi to yin aiki akan wannan ladabi na duk mutumin da ya zo ya nemi alakana masa wannan ɗariƙa ta tijaniya sai an samu tasabbuti tabbas zai iya yi da sharuɗanta wata anni kuma a lura da shi a bi shi mataki-mataki yin aiki da wannan ladabi min akadil umuri fi hadhihi ɗariƙa yana daga mafi ƙarfin al'amura a cikin wannan ɗariƙa wa ahammiha da kuma mafi muhimmancin al'amura a cikin wannan ɗariƙa lima yufudi ilai tarkul amali alai domin abin da yake bayuwa gare shi na balin yin aiki da wannan sharadi min at-tasabbubi fil uqubati na zama dalilin yi masa ukuba wani halaki da hallaka in ya bar wannan wurbi da ya yi alkawari zai yi har zuwa mutuwa wal iyazu billahi ta'ala mala ce muna neman tsari a wajen Allah ta'ala daga ukubarsa da kuma hallaka wallahu ta'ala Allah ta'ala yuhimu na rushi da wasawa ba ya kimsa mana shiriya da kuma katari wa yaktaru lana min alharakati wasakarati fi jami'i taqallubati ma tuhmadu bihi alaqibatu fil hayati wa inda alma'ad sannan wa yaktaru lana Allah ya zaba mana ma tuhmadu bihi alaqiba abinda ake gode karshen sa da shi abinda karshen sa zai yi kyau a ce madalla da karshen wannan al'amari Allah ya kimsa mana aikata irin wannan fil hayati abinda ake godiya karshen sa a cikin rayuwar duniya wa inda al da kuma a makoma lahira ya kimsa mana irin wannan aiki min alharakati na abin da ya shafi motsi wa sakarati da nutsuwa fi jami'i taqallubati a cikin dukkan jujjuya wani mu ta rayuwar duniya innahu domin shi Allah alkarimu mai baiwa ne aljawadu alkarimu mai karamci aljawadu mai yawan baiwa alfattahu mai yawan budi ga bayansa alwahabu mai yawan kyauta wa min adabi suhbati dai mala yace yana daga ladubban zamantakewa ta Allah wal ukuwati da yan uwantaka ta Allah inda iradatu dukuli ya cikin yayin shiga cikin wannan yan uwantaka lokacin da ka zo kake so ka yi yan uwantaka da bawan Allah dan Allah to akwai wasu laduba dai aidan an yas'ala kullum minhu ma sahibahu an ismihi wasmi abihi wa an manzilihi cewa kowane ɗaya daga cikin masoyan junan ko ‘yan uwan junan kowanne ya tambayi ɗan uwansa sunansa da sunan babansa da kuma manzili inda gidansa yake a wace anguwa ne ko a wanne gari ne ko a wace ƙasa ne ya danganta da inda kuka haɗu ko haɗu a wajen jihadi ko a wajen aikin haji ko a wata jami'a ko a wata tsangaya to ba lalle ne ya zama garin ku ɗaya ko ƙasar ku ɗaya ko anguwarku ɗaya ba dole ne ka tambayi sunansa da sunan mahaifinsa ya ma kwatancen garinsu ko anguwarsu ko ƙasarsu daga cikin ladduban uwantaka ta Allah wannan ko limaru ya domin abin da aka rawaito daga manzon Allah annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'abna umara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ibn umara ya ga sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma Allah ya kala musu yadda shi da baban nasa Umar manzo Allah ya gashi yaltafitu yaminan wa shimalan yana ta waige waige yana waiwayawa dama da hagu kamar yana neman wani fa sa'alahu manzo Allah sai ya tambaye shi wai me kake nema ne fa qala sai sayyidina Abdullahi dan Umar yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni ahabbtu rajulan fillahi cewa ni na so wani mutum ne cikin lamarin Allah wato na so shi dan Allah wani mutum ne yanzu muka haɗu da shi daga kawai ina son shi ɗabi'o'insa kyawawa da yanayin addininsa ya mun kawai na ji ina son shi dan Allah ina fata an gane fa ana ɗulubu shi ne yanzu nake nemansa kaga nan bai jaya maza Allah sunansa ba cewa inni ahabbtu rajulan ba ahabbtu fulanan ba na so wani mutum ne fillahi ta'ala dan Allah ta'ala kuma yanzu sai ya ɓace min fa'ala a buhu yanzu nake neman sa ban gan shi ba wala arahu ban gan shi ba fa qala lahu sallallahu alaihi wasallama to sai manzo Allah sallama yace wa ibnu umara yace ya abdullahi ya kai abdullahi dan umar idza ahabbta ahadan nan gaba in ka so mutum dan Allah fas'alu an ismihi wa ismi abihi wa an manzilihi ka tambaye shi sunansa da sunan babansa da kuma mazauninsa a ina yake saboda in ka tashi nemansa karka ce ina neman wani mutum a sai ka ce ina neman wane dan wane na gari kaza ko na anguwa kaza fa in kana maridan mazala ce masa dalilin da yasa nace ka san sunansa da mahaifinsa da gidansa duk lokacin da ya zama bayi da lafiya uttahu ka je ka duba shi wannan yana gaya masa haƙƙin yan uwantaka ta Allah duk lokacin da masoyi ka na Allah ya rashin lafiya ka je ka dubo shi in baka san sunansa ba baka san garin su ba baka san sunan mahaifinsa ba ta ina dan ka daina ganin sa har zaka tambaya kuma ka gano inda yake wa in kana mashgula in ya kasance kai kwana biyu baka ganshi baka tambaya wani lafiya aka ce ai lafiya kalau amma ya shagaltu da abu kaza ne abu kaza ne ya shagaltar da shi baya fitowa ko baya zuwa kasuwa ko baya zuwa masallaci to a an tahu sai ka taimaka masa har sai ya fita daga cikin wannan abu da ya shagaltar da shi ya dawo hayyacinsa ya ci gaba da rayuwarsa ta yau da kullum wannan abin da manzo Allah ya gaya wa Ibn Umar kenan game da yan uwantaka da soyayya ta Allah da sharuɗanta da da ladubbanta wannan in alaye kenan idan ya idan ya rasu ka to ka sani dole ka je jana'izarsa ka sallace shi kuma ka kai shi makabarta ka binne shi kuma ka kai wa iyalinsa ta'aziyya kuma ka ci ka sadar da wannan soyayya da iyalinsa da ya bari in an samu wanda za su iya tsayawa da wannan yan uwantaka da zumunci na Allah da ya hada ku da shi to alhamdulillah wa qad ra'aytu ba'd al ashabi amalu ala hadha al adab alhamdulillah